بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
babu ma jira fi sahawi babin abin da ya zo game da rafkanuwa a sallah babin abin da ya zo game da rafkanuwa a sallah
za ta mun raka ta il farida idan ya miƙe daga raka'a biyu na sallah ta farilla a maimakon ya zauna sai ya miƙe to menene hukuncin ya za a yi
na abdullahi ibn yusfa قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن العربي عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ya kama daga ranar buhainata Allah ya ƙara yadda a gare shi wannan in an tashi rubuta ibnu din sai a sa da alif me yasa saboda buhainatu din ba mahaifinsa bane mahaifiyarsa ka'ida shine in ya zamo sunan ɗa an bayan masa da sunan uba aka sa ibnu a tsakani to sai a shafe alif amma idan ya zama sunan uwa ne to sai a sa alifin na ibnu haka nan idan sunan kaka ne shi ma sai a sa ibnu din idan sunan kaka aka sa sai a sa ibnu din a ciki. so ita ko a ba ina sun an ce mahaifiyarsa ce ko kuma mahaifiyar mahaifinsa kakarsa to انه قال ya ce صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah raka'a biyu من بار السلام a sashen salloli a wata ruwayar aka ce a zahar yadda zai zo a ruwayar da zai ambata nan gaba
ثم قام sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sujjada ta biyu daga raka'a ta biyu sai ya miƙe tsaye da ya dago a maimakon ya zauna zama na farko na tahiya sai ya miƙe tsaye
فلم يجلس bai zauna ba وقام الناس معه mutane suka miƙe tare da shi فلما صلى صلاته a ya- wato wannan haka hukuncin yake idan ya zamo shi liman har ya riga ya raba rabu ya gama rabuwa da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa a wajen malikawa aka ce ake ci gaba da miƙewa ba liman ba duk ma mai sallah a wato ko mai sallah shi kaɗai ne ko liman to haka zai sai ci gaba da miƙewa kuma idan limamin idan liman ne to na bayansa ma su ma sai su miƙe tare za su tasbihi don su sanar da shi cewa ya bar a zaman amma ba sa zauna ba tunda ba a neman sa ya dawo ya zauna matukar dai gwiwoyinsa biyu da tafukansa biyu na hannu da sun gama da kuwa ko da bai gama sadankanta a tsaye ba to
فلما قضى صلاته an ce a wata ruwayar a sahabai su masa tasbihi amma ko mun zaɓa sallar da sunan bai koma ya zauna ba saboda ya haɗa cikin farilla in an haɗa cikin farilla to ba a komawa don zuwa da abin da yake sunna ba a ɓata farilla don a gyara sunna to wato shi yasa akwai a cikin malamai wanda suka ce kama a irin nan da mutum ya rabu da ƙasar da hannayensa da gwiwoyinsa sannan ya tuna bai zama tsakiya ba bai zama ba to in ya koma ma sallarsa ta ɓaci amma zancen da yake ya fi shura wajen malikawa shi ne cewa ko da da ya koma sallar tasa ba za a ce ta ɓaci ba. amma dai ya yi bayan da aka ce a yi ba ya yi bayan da aka ce a yi ba kuma in ya koma a sannan to ana bukatar ya sujada ba a dike nan saboda ya yi kare a sallar tasa. To, Sallar ba ƙara salatu yayin da ya gama sallarsa ونزلنا تصليه muka saurari ya sallama bayan ya yi tahiya kenan كفر sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara عمل التسليم kafin ya sallama فسجد سجدتين ya zo da sujada guda biyu وهو جالس alhali yana daga zaune wato sujadar rafkanuwa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sunna ce Ah, illa iyaka wajen malikawa idan ya zamo dan barin sunnoni uku ne ko fiye da sunna uku to kenan farilla ce kenan tunda sun ce in aka bari har aka sami jinkiri sallah za ta ɓaci Ah, ba ko a cewa sallah ta ɓaci sai in azumin an bar farilla hanafiyawa su gaba ɗaya da masu tafi akan cewa sujjadar rafkanuwa ko da daga barin sunna ɗaya ne wannan sujjadar ta rafkanuwa farilla ce to thumma sallama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama a wannan wato yayi sujjadar kafin sallama sujjadar rafkanuwa an samu bambancin fahimta da yawa tsakanin malamai akwai wanda suka tafi akan cewa koyaushe kowace irin rafkanuwa aka yi a sallah daidai ragewa aka yi ko ƙari aka yi to za a yi sujjada kabli akwai kuma wanda suka ce a ai duk irin rafkanuwar da aka yi a sallah ko rage ne ko ƙari za a yi sujjada ba a akan ƙauni na farko shafi'awa suke da wasu malaman da yawa an karɓi daga zuhuri ya ce a yi sujjada nan kabili shi ne ƙarshen lamari daga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam shi zuhuri a nan yadda aka ruwaito daga gare shi wato yana goyon bayan masabar shafi'awa malikawa ko ko hanabilawa sun suka ce abin da yake akwai yadda aka ruwaito manzon Allah ya yi a waje inda yake kuma ba a ruwaito ga inda ya yi ba to aka yi rafanuwa ta wannan sai a yi sujada a kabli amma in an ruwaito cewa ya yi kabla a wajen sai a yi kabli na ruwaito ya yi ba ni sai a yi ba ni amma inda yake ba a ruwaito ga yadda ya yi ba sai a yi kabli zai yi hana bilawa su ko malikawa ka ce a yadda sujada rafanuwa take idan rage aka ko rage tare da ƙari to za a yi kabli in ko daɗe aka yi tsantsa to sai a yi ba'adi shine suke cewa wuraren da ake yin sujada rafkanuwa wuri tara a ciki guri bakwai ana sujada kabli guri biyu ko ana ba'adi wuraren da ake kablin shine suke cewa na kasun muhaqqaqun sai na kasun mashkukun na biyu kenan sai na kasun wa ziyaratun muhaqqaqani na uku kenan sai na kasun wa ziyaratun mashkukani na hudu kenan sai ta kuku nukusani wa shakku fi ziyada na biyar kenan sai ta kuku ziyada wa shakku fi nukusani na shida kenan sai ta kuku sawi ko ta tsaka sawa ladari a zada am na kasa shi ne na bakwai to a duk wuraren nan bakwai suka ce ana yin rusulin na kasu muhaƙaƙo inda yake ya tabbatar ya rage ya tabbatar ya rage sai kuma na kasu mashkukun inda yake yana kokwantan ya rage ko bai rage ba kamar zama yana tunanin a raka'a ta farko kamar a sallah azhar ya karanta sura ko bai karanta sura ba to shi ma dai ana bukatar ya sujada kawai sai kuma na kasu wanda ya rasa muhaddaka ne inda yake ya rage ya ya ya kara kuma kamar misali a raka'a ta farko ya mance bai bai sura ba bayan fatiha kuma da ya sujada a maimakon ya miƙe sai ya manta ya zauna to anan ya rage kuma ya kara to shi ma dai abin da zai yi zai yi kabili sai kuma inda yake haka ɗin duk bai tabbatar ba yana kokwantan a raka'a ta farkon misalan ya bar sura ko bai bari ba haka ne yana kokwantan da ya raka'a nan ta farko ya zauna ne ya san ya fi samantuwa ko ko bai ba to shi ma dai kabili sai kuma inda yake ya tabbatar da cewa ya rage amma yana kokwanto a cikin ya ƙara ko bai ƙara ba sai kuma inda yake ya tabbatar ya ƙara amma yana kokwantan ya rage ko bai rage ba sai inda yake na bakwai shi ne ya tabbatar ya yi rafsanuwa a sallarsa amma kuma bai sani ba rage ya yi ko kare to duk a wayannan guraren bakwai zai kabulin guri biyu ne ake ba'adi shi ne ziyada muhakkaka da ziyada mashkuka a tsarin malikawa to
عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرجي عن عبد الله بن معينه رضي الله عنه انه قال matsalan sallani sai wato tuntuɓar alƙalin da ya kawo ya haifar sa'idin sai ce alƙasa alhali ya haifar sa'idin ansari ake ne ya haifar sa'idin ansari ake ne shi ne malamin imamu malik irin ba ya haifar sa'idin kasani ba wanda yake da su kusan sa'o'i ne kuma imamu malik duk da cewa ibn sa'id al-qasani na cikin gaggan malamai na hadisi amma har ya fi karfi a wajen hadisi to an abdullahi bin bahailata radiyallahu anhu annahu qala inna rasulullahi من قال صلى الله عليه وسلم قال يا قام يا ميكي daga raka'a biyu a sallar azhar ولم يجلس bai zauna tsakanin su ba فلما قضى صلاته yayin da ya gama sallar sa سجد سجدتين wa sai ya sujada sujada biyu wato wannan da aka ce ya gama ana nufin gama wata hakika kenan sai da ya sallama sannan ya zo da sujada ya zama kenan kamar hujja ce ga hanafiyawa da suka ce ko da rage aka yi ba a za a yi ko ko ana nufin gamawar majazi shi yasa a nan yana daga inda yake an samu saɓani inda aka yi amfani da kalma cewa an yi ne a hakikar ko a majazi asali dai za a ce ai hakika hakika ita ce abin gabatarwa ba a cewa an yi amfani da kalma a matsayin majazi sai akwai hujja shi yasa ku hana fiyawa kamar wannan hadisin tsarin hujja ce gare su da cewa sujjada a yi ba a dace sujjada tarakkanwa bayan sallama ake yi a kowane hali
لا يجلس بينهما bai zauna tsakanin su ba فلما صلى صلاته ai kuma sallama ba da zalika sannan ya sallama bayan nan babu باب wannan إذا babu ne صلى خمسا idan ya sallah biyar idan mutum ya minti a kamar azahar a maimakon ya hudu sai ya biyar ya ƙara raka'a ɗaya to menene hukuncinsa
حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallama وسلم ya yi sallar azahar raka'a biyar قيل له sai aka ce da shi bayan ya sallama اعزل في الصلاة an ƙara a sallah ne an yi ƙari ne a sallah yanzu azahar ta koma raka'a biyar فقال وما ذاك sai manzala ya ce me yasa kuka faɗi wannan magana قال ليس خمسة sai mai faɗa masa magana ya ce a raka'a biyar kai ya rasulullah
فسجد sai سجدتين manzala ya sujada sujada biyu بعد ما bayan سلم ya yi sallama
باب اذا سلم في ركعتين او في صلاة babu idan mai sallah a raka wa sallar da ake yin ta raka'a hudu kamar azahar masallah sai ya mance da ya raka'a biyu sai ya sallama boko da ya raka uku sai ya sallama to ya za a yi
نعم. فسجد سجدتين في الصلاة to da ya gama sallar sai ya sujjada sujjada biyu kamar sujjada da ake a sallah او على ولا ko ma ya fi tsawaitawa a ciki fiye da tsawaitawa da yake a sujjadar sallah
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Mm, yace abu hurairah ce صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah azhar أو العصر ko ko la'asr فسلم ya sallama a raka'a biyu وقال له ذو sai اليدين zure daini yace da shi shine khirbaku
الصلاة يا رسول الله ya rasu sallah ta rabu ne ya rasulallahi فقال النبي صلى الله عليه rasa وسلم salatu ya rasulallahi a naƙasat نعم ko kuma a nutsisat نعم na ƙasa yakan zo lazumi yakan zo musu aji akan ce na ƙasa shai'u akan ce kuma na ƙasa shai'a don an ce a na ƙasa ya zama an yi amfani da shi a matsayin fi'ili lazumi in an ce ko a nutsisat to an bai da shi muta'addi inda fi'ili muta'addi shi ne ake iya kawo bina'ul maf'uli daga gare shi ba tare da an sa harafin jarra ba to نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbansa حق ما يقول abinda zuriya daini ya faɗa gaskiya ne قالوا نعم suka ce kwarai ko ya rasulullah gaskiya ya faɗa فصلى ركعتين wanda Allah ta shekaru raka'a biyu أخريين.
was- wasu daban ثم سجد sannan ya سجدتين sujjada sujjada biyu ta rafkanuwa قال سعد sa'adu ya ce ورأيت عروة بن الزبير na ga rasulun zubairi صلى من المغرب ركعتين ya mance ya yi sallah raka'a biyu a magarba فسلم ya yi sallama daga raka'a biyu وتكلم amma ya magana ثم سلم sannan ya فجاء tuna cewa ashe sallar ba ta cika ba ko aka malaka da shi cewa sallar ta ba ta cika ba ya tashi ya sallaci abin da ya saura وسجد سجدتين ya sujada sujada biyu na rafkanuwa وقال urwatun min zubairu ya ce هكذا فعل النبي صلى الله yadda عليه kuka وسلم gana yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin wanda Ibn Abi Shaybata ya ruwaito shi to za a dauka marfu'i ne amma mursali inda urwatun zubairi ba sahabi bane
باب من لم يتشهد يتشهد في سجدته الساوي babu wanda bai san ya ba a sujjadar rafkanuwa da ya sujjadar kawai da ya taso sai ya sallama ba tare da ya tsaya yin tahiya ba وسلم عن الكرم ana sun malik da asalul basiri sun yi sallama ولم يتشهد ba tare da sun yi tahiya ba da suka dago daga sujada ta biyu a cikin sujada rakanuwa kawai sai su yi sallama
وقال قتادة لا يتشهد ga tada ma yake ai ba a yi wa sujada rakanuwa tahiya ba a sake mata ta wata tahiya
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه wato hadisin ya zo da ɗaya daga cikin mafi ingantar sinadar abu huraira ayyuba ayyuba sai ce ya ne an muhammadin a muhammadin da sirin an abi huraira
ان cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallama daga raka'a biyu قال له ذو اليدين sai zure da ne shi ne kalbaku ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam ذاته ya rasulallah an rage sallah ne ta koma raka'a biyu ام ko mantuwa ka ya rasulallah قال رسول الله sai manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce صدق ذو اليدين zure da magana da ya faɗa gaskiya ce فقال الناس mutane suka ce kwarai kuwa gaskiya ya faɗa قام رسول maza na sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya yi sallah raka'a biyu daban ثم صلى sannan ya sallama ثم sannan كبر ya kabbara ya yi sujjada kamar sujjada sa ko ta su kawai tsawaitawa ma fiye da sujjada da yake a sallah ثم رفع sannan ya daga kai daga sujjada wato ba tare yadda aka faɗa kenan ba tare da ya yi tahiya ba نعم ya yi sallama
حدثنا سليمان بن عربي حدثنا عباد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد بن عيسى السيد ساوي na faɗa ce da Muhammad ibn Sirina game da sujjadar rafkanuwa تشهد akwai tahiya a cikin sujjadar rafkanuwa
قال ليس بها عيسى ابي yake هريرة a a yanda aka ruwaito a hadisin Abi Hurairah ba a faɗi cewa an yi tahiya ba Malikawa dai sun sun dafa akan cewa kowanne ana sake tahiya a zancen da ya fi shura a gare su illa iyaka wannan shi ne ya fi shura daga gare su sai a duba a ga a cikin malamansu dawaye dawaye yake ba sai an sake tafiya ba saboda sau da yawa ana tunƙaho an san masabar malikawar amma ƙauli ɗaya aka sani sai ya zama ƙauli ɗaya aka sani ta yi akwai ƙauli uku akwai ƙauli huɗu a waje akwai ƙauli ɗaya aka sani saboda iyaka mashuri ko wanda wani ya shahara aka aka ɗauka amma ta yi akwai wani wanda shi ɗin ba mashuri ne ko ma ya fi hujja amma ya zamo saboda takaitawa wajen ilimi ba a kula da wannan ba yasa wajibi a sake tunkara ilimi har yau abin da aka sani ɗan kaɗan wajibi a sake komawa masawar malikawan kanta ba a san ta ba irin da awa ake dai an sani saboda su ga da irin wannan yanzu da za ka tsara wanda yake tunƙaho da sanin masabar malikawa cewa to ƙaululuka nawa ne ga malikawa a nan bai sani ba shi dai wanda ya sani shi ne wanda misala ta kawo ko wanda mutasar ya kawo ko wanda askari ya kawo bayan bayan wannan akwai wasu wanda ke kawo
باب الكبير في سجدتين ساوي babin cewa wanda ya rafsanuwa a sallah zai kabbara idan zai zo da sujjadar rafsanuwa a wajen malikawa suka ce idan sujjadar ma ba a dace to da farkon sai ya yi kabbara ne akwai kabbara ta harama sannan kuma akwai kabbara sunkiyawa amma idan sujjada kamli ce suka ce su a kabbarar sunkuyawa kaɗai zai yi tunda bai riga ya fita daga sallah ba
حدثنا ابو بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال abu huraira allah ya kara yadda a gare shi ya ce صلى صلى النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci ɗaya daga cikin sallolin da ake da maraice wato ko dai azhar ko la'asar قال محمد muhammad ibn sirin ne ya ce واكثر من الاثر amma dai na fi kyauta zaton cewa la'asar sai ba azhar ba ركعتين ya sallace ta raka'a biyu ثم سلم sannan ya sallama ثم قام الى خشبه sannan ya tashi ya je gindin wata ah, wato itace يوجد wata jirka da aka kafa a gaban masallaci ووضع يده عليها ya ɗora hannunsa a kan wannan dirkan. Alhali sai da na abubakar da Umar yana cikin mutanen da suke wajen.
radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yadda a gare su sahaba an yi kalima sai suka ji kwarjinin a ce su ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sallan nan raka'a biyu aka yi ba
ma kharaja sar'anun nas masu gaggawa fita ma daga masallaci har sun fara fita fa qalu sai suka ringa cewa a kasratu salatu sallah ta koma raka'a biyu ce wa rajulun yad'u an-nabiy sallallahu alaihi wato wasallam akwai ruwaya biyu a nan akwai ruwaya a kasuratu salatu akwai kuma ruwaya a kusuratu salatu Mm, akwai wani mutum a wajen wanda manzo Allah yake masa laqabi da zuriya daini mm. fa qala sai yace da annabi sallallahu alaihi wasallama ana sita ya rasulullah mantuwa akai ne am kasrat ko ko sallah an mai da ita raka'a biyu ne fa qala lam ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam ansa ban mantuwan ba ba kuma a mai da sallah raka'a biyu ba ai raka'a hudin ne
qala bala sai a wato zura dai ne ce a lalle fa an yi ɗaya daga ciki ana sita Kam- ko dai kamance ne ya rasulullah fa salla sallallahu alaihi rak'atayn sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kawo raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallama thumma kabbara sannan ya kabbara fa sajada mithla sujudihi ya aw sujjada akbara.
kamar sujjadar da yake yi ta sallah ko ma ta fitso thumma rafara sannan ya daga kansa fa kabbara ya kabbara thumma wadara sannan ya ɗora kansa fa ya kabbara sake kabbara fa ya sajada mithla sujjada kamar sujudihi aw sujjadar da akbara.
yake a sallah ko ta fitso thumma rafara sawu sannan ya wa daga kabbara.
kansa ya sake kabbara
Mm.
to wato wannan yana daga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ansa walakin una sali a sunna ba na yin mantuwa amma akan sa ni in mance ne dan in nuna wa mutane ya za su in mantuwan ta afku daga gare su To, حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد mm, حدثنا ليس mm, عن ابن شهاب mm, عن الأعرج عن عبد الله بن وهينة الأسدي mm, خليل بن عبد المطلب mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم wato shi hadisin nan dai da ya kare ya kunshi fa'idoji da yawa yana daga ciki cewa hujja ce ga malikawa da shafi'awa malikawa da shafi'awa sun ce idan aka yi abu da yawa a sallah wanda yake aiki abinda aka yi ba irin sallar ba ne amma zamo an yi ne bisa fuskar rafkanuwa ko don a gyara sallah to haka baya hukunta a ce sallah ta ɓaci anafiyawa su suka ce a ai sallah sai ta ɓaci domin a nan abin dubawa mahallin shahidin shine an ce har masu gaggawa mutane sun fara fitowa amma da manzo Allah yayi kabbara aka mai da sallah suka koma suka ƙara su sallah wannan taso wasu su fito daga masallaci bai hukunta a ce sallar su ta ɓaci ba ehem a dan a wata ruwa ma aka ce ai har manzo Allah ma ya fita gida ya tafi ya shiga gidansa aka sadakar da shi sannan ya dawo aka ƙara sallah shi yasa duk dai wannan hujja ce ga su Malikawa da kuma shafi'awa da sabanin yadda hanafiyawa suka tafi a
حدثنا قتيبة بن سعيد kai.
حدثنا ليس عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن وهينة الأسدي خليل بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله Manzala عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam قام في صلاة الظهر ya miƙe a sallar azahar وعليه جلوس alhali da akwai zaman da zai yi bai yi ba فلما أتم صلاته yayin da ya gama sallarsa سجد سجدتين sai sujada sujada biyu فكبر في كل سجدتين ya yi kabbara a kowace sujada وهو جالس alhali yana daga zaune قبل أن kafin a يسلم ce ya yi sallama وسجدهما الناس معه mutane suka yi sujada tare da shi فكان ما نسي من الجلوس a maimakon zaman da ya mance bai zo da shi ba
تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير ibn jiraidin ya masa mutara'a yadda ya waito daga ibn shahabin a game da kabbala cewa kowace sujjadar da zan Allah ya ne mata kabbala
باب إذا لم يدركم صلى صلا- ثلاثا أو أربعا Eh, سجد سجدتين وهو جالس babu idan mai sallah ya mance raka'a nawa ya yi raka'a uku ne ko kuwa ya yi raka a hudu to sai sujada sujada biyu yana daga zaune
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu hurera allah ya kara yadda a gare shi yace قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا نودي بالصلاة in an yi kiran sallah أدبر الشيطان shaidan yakan gudu وله دعاء alhali yana fidda rihi حتى لا يسمع har dan الأذان kada ya ji kiran sallah فإذا قضي الأذان amma ana gama kiran sallar أقبل sai ya dawo فإذا idan سوق بها aka yi kama أدبر sai ya sake guduwa فإذا قضيت in التسويق an gama ikama أقبل sai ya sake dawowa حتى يقدر بين المرء ونفسه har ya zama ya shiga tsakanin mutum da tunaninsa يقول اذكر كذا وكذا shaidan ya rinka cewa da mutum mai sallah ka manta magana kaza kuwa ya magana kaza kuwa ya ake ciki kuwa
ما لم يكن يذكر magana da da can ba ta zuwa ga zuciyarsa amma gashi kuma yana sallah sannan ne za ta zo
حتى يظل الرجل har mutum ya koma bai san raka'a nawa yayi ba
فإذا لم يدر أحدكم كوسا لا idan ɗayan ku bai san raka'a nawa yayi ba لا أو أربعة yayi raka'a uku ne ko yayi raka'a hudu فليستغفر to اثنين sai sujada sujada biyu وهو جالس alhali yana zaune a nan ba a bayyana wani abu da zai daban ba in ba wannan ba amma a wasu wayoyin an bayyana kamar hadisin abu sa'id al-hudri wanda imam muslim ya rawaito na cewa falidarani shakka wal yabni ala mastaqana shi yasa koyaushe ana hada hadisai نعم eh baka dan wannan kadai kace za ka kafa hujja da shi kace ai ba ma sai ya kara raka ɗaya ba irin yanzu idan da yan azarbabi suke yi ko Mm, da an samu hadisi ɗaya ba a duba an ga akwai hadisan da suka zo a wannan babu ko babu amma sai a ce da wannan za a kafa hujja kuma a ɗora jama'a a kai to Na'am.
mm, babu sawi فرد والنفي.
babu rafta ruwa a sallar farilla da kuma sallar nafila ɗaya ne yin rafta ruwa a farilla da nafila da ɗaya ne ko kuwa rafta ruwa a nafila hukuncin daban
وسجد ابن عباس رضي الله عنه Allah na ba shi Allah ƙara yadda a gare su ya yi sujjada wato a raka'a biyu a wutirin bayan ya yi wutiri نعم shi yasa ashe a nafila ma ana yi kenan yadda malikawa su da suke nan wasawu fil nafilati ka sahawi fil farilati rafkanuwa a sallar nafila kamar rafkanuwa ne a sallar nafila yadda adari ya faɗa sai ko a guri shida ko ko guri biyar yadda malamai suka tabbata cewa guraren biyar ne nan da mai adari ya lissafa shida to yana cikin inda yake da ɗan gyara a ciki. To,
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله Manzala sallallahu alaihi wa وسلم sallama ya ce, ان احدكم اذا قام ɗayan يصلي kun ya tashi yana sallah, جاء الشيطان shaidan yakan zo فلبس ya rinka عليه rikitar da shi حتى لا يدري كم صلى har ya kasa gane raka'a nawa ya.
فاذا وجد ذلك Idan احدكم ɗayan ku ya sami irin wannan shaidan ya rikitar da shi, فليسجد to ya sujada سجدتين sujada biyu وهو جالس alhali yana zaune.
باب Shi ya sa mafi yawan malamai ne sun tafi akan cewa a sallah ma ta nafila.
نعم wato da aka ce sallar nafila ko ya haɗa har wadda take sunna sallah wadda dai ba ta farilla ba to idan aka yi rafsanwa a ciki to shi ma dai ana sujjadar rafsanwa wayanda suka tafi akan cewa a'a sallah ta nafila sallah ne ba ta farilla ba ce ba a yi mata sujjadar rafsanwa kamar kasar ta da ɗaya daga cikin gaggan tabi'a ya ce ai gaba ɗaya sallah in ba ta farilla ba ce ba maganar a yi mata sujada a kano haka ma muhammad ibn sirin malamin da wasu ke cewa a tabi'ai ma gaba ɗaya ai ba mai ilimin sa to shi ma dai ya tafi akan cewa ba ai wa sallah wadda ba ta farilla ba sujadar rafsanuwa
باب إذا كلم وهو يصلي babu idan aka yi magana da mutum alhali shi sallah yake فأشار بيده ya nuna da hannunsa واستمع ko kuma ya ɗan saurara حدثنا يا menene hukuncinsa to قال حدثني ابن وهب قال اخبرني امر عن بكير عن قريب ان ابن عباس والمسور بن مخرمه cewa nan abbas da mutu rabu mahana mata وعبد الرحمن da بن abdurrahman عبد da asara رضي الله عنهم wato shi wata abdurrahman da asara din amr abdurrahman da aufin ne shi yasa shi ma sahabi ne babba yana daga banu dukurata wato dangin sai da amina ne Allah ya kara yadda a gare su Amin.
ارسلوه الى عائشه رضي tun الله aiki عنها koraihu zuwa ga Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta Amin.
فقالوا suka ce da shi اقرا عليه السلام منا ka je ka جميعا ce muna gaishe ta mu dukkan mu muna gaishe ta وصلها عن ka sanye ta daga raka'a biyu الركعه bayan sallar la'asar كلها ka ce da ita إنا أخبرنا أنك تصليهما mun samu labari cewa ke ta salli na uma Na'am.
kikan sallace su وقد بلغنا أن النبي ga shi صلى ko الله mun عليه samu labari وسلم cewa annabi ya yi hani daga a ce za a yi nafuda bayan an yi sallar la'asar
وقال ابن عباس
wani isna wani hadisi ne aka sada dai da wannan isnadin amma matanin daban-daban ne Allah basin yace نعم وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب bayan mutum na منها ɗaukar mutane ni da Umar ibn Haddad daga barin wannan sallah in in Umar ibn Haddad ya ga wani ya tashi yana nafila bayan sallar asar sai ya je ya doke shi Abdullahi Allah basin yace ni ma sai na kan taimaka masa
قال قريب Qurayb yace فدخلت على ya shiga wajen رضي الله Aisha Allah ya عنها kare da a gare ta فبلغتهما فبلغتها ما أرسلوني لإسر متى أبدا كأكيني دشي فقالت تكي سلك أم سلمة كذيك تنبي أم سلمة فخرجت إليهم سينكوما وجنسو وإن لسك أيقوني فأخبرتهم na ba su بقولها.
labari da abin da Aisha ta faɗa.
ردوني إلى أم Suka ce, سلمة to in je wajen Ummu Salama ɗin.
مثل ما أرسلوني به Suka إلى ce, in na عائشة je in ce mata suna gaishe ta, suna gaishe ta, amma suna tambaya game da raka'a biyu bayan la'asar. Daidai ne a yi?
فقالت أم سلمة Ummu رضي الله Salama, Allah ya عنها kare da a gare ta, ta ce, سمعت النبي Na ji annabi sallallahu alaihi wa صلى الله sallam ana عنها hani daga gare ta.
ثم رأيته يصلي Amma kuma na ga ya sallace su.
حين صلى Bayan ya العصر yi sallar la'asar ثم دخل ya shigo wajena وإني نسوة من alhali na yi الحرام من baki daga الأنصار bado haramin daga mutanen Madina.
فأرسلت إليه الجارية Da na ga ya ya tashi yana nafilan nan sai na tura yarinya ta wajen sa nace ki je ki tsaya ki gani.
فقلت Nace قومي بجنبه ki zauna ki tsaya dab da inda yake sallar.
قولي له In ya gama sallar ki ce da shi.
تقول لك أم سلمة Ummu Salama tana cewa da kai يا رسول ya الله Rasulullahi سمعتك تنهى Na عن ji ka هذه kana hani daga waɗannan rakawo'in وأراك ga shi ba تزكيهما na ga kana yi.
فإن أشار بيده In ya nuni da hannunsa wato ki faɗa mata yana sallah kenan. In ya nuna miki ki dakata فاستأخري عنه to ki dawo ki ɗan saurara.
ففعلت الجارية Ya wannan ku yanga wannan yarinya ta aika ta aikata yanda Ummu Salama take mata ta yi.
فأشار بيده Ta nuna mata da hannu فاستأخرت عنه ta ɗan ja baya daga gare shi.
فلما انصرف Yayin da manzon Allah ya sallama قال sai ya ce da Ummu Salama يا بنت أبي أمية ya 'yar Abu Umayya shi ne mahaifin ita ummu salama wanda sunansa wasu ka ce suhairu wasu ka ce huzaifa na mujera wato daga banu makazo ne نعم to سألت عن الركعتين بعد kin yi العصر tambaya kina tambaya ne daga raka'a biyu bayan la'asar وإنه أتاني ناس abin da ya sa kika ga na yi su wasu baƙi na yi wani mutane da suka zo min daga abulkai
فشغلوني عن الركعتين shi التي ya sa suka بعد ɗauke min hankali ban yi raka'a biyun da nake bayan azahar ba فهما هاتان su ne waɗannan guda biyun da kika ga na yi amma ba- halin yana nan wannan na raba su ne a maimakon wani Allah alaihi wasallam.
باب الإشارة في الصلاة babu nuni a cikin sallah قاله قريب a kurab ya faɗi wannan عن ام daga سلمة ummu رضي الله salama Allah عنها kare da a قال kare daga nan حدثنا sallallahu alaihi wa sallam Na'am.
قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد السائدي رضي الله عنه anna rasulullahi Magana sallallahu alaihi wa sallama balagahu ya samu labari anna bani amr bin cewa bani Amr bin Auf kana bainahum shay'un an samu wata wata rashin jituwa tsakanin su.
fa kharaja rasulullahi Magana sallallahu alaihi wa sallam ya wasallam fita dan ya je ya gyara tsayi su tsakanin su fi unasin tare da wasu da suka raka shi.
abu bisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Wannan ya kawo manzon Allah ya zikirin dawowa wa hanatis salatu lokacin sallah yayi.
wa za bilalu Bilal ya zo zuwa Sayyidina Ali Bakar Allah ya kara yadda a gare shi qala yace da shi ya babakar ya Abubakar inna rasulullahi hakika na Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zikirin dawowa wa qara'ana ga wannan sallah yayi hal laka anta ummat ba kai wa mutane limanci ba qala na'am Abubakar ya ce kwarai in ka ce ni asar ni fa qama Bilal bilal ya kama sallah taqaddama abubakar Abubakar Allah ya kara yadda a gare shi ya wuce gaba makabbara linnasi yawa mutane kabbara wa ja'a Manzo Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo.
fi sujudi sai ringa tafiya a cikin sau yana kike ta sau sau hatta qama fi har sai da sajdi ya tsaya sau na farko fa akhadha an-nas mutane da suka gaba Allah ya zo ana sallah sai suka ringa yin tafi wa kana abubakar sai suna abokan Allah kare ta a gari la ya yasjudu turke fi salati ba ya yi waiwayin yana sallah فلما أكثر الناس amma da mutane suka yawaita tafin التفت sai ya waiwaya فإذا رسول sai ga manzo الله Allah صلى sallallahu الله عليه alaihi وسلم wa sallama فأشار sai إليه manzo Allah ya nuna masa cewa ka ci gaba da sallah yana يأمره umarta ka eh, yau muke ci gaba da yau mutane sallah فرفع أبو sai بكر na bakar Allah kare ta a gare shi ya daga hannunsa فحمد ya gode الله wa Allah cewa gashi manzon Allah ya ce ya ci gaba da yi wa mutane sallah shi kansa zai koyi da shi ورجع amma القهقرة kuma sai yi ladabi وراءه ya komo da baya da baya ya komo baya حتى قامت har sai ya daidaita da sau a cikin sau حتى قدم من ذا رسول الله الذي لا صلى يذكر الله عليه يوم وسلم الجماعة؟
فصلى للناس yawan mutane sallah فلما فرغ yayin da manzon Allah ya gama قبل على ya الناس fuskanci mutane فقال yace يا أيها ya الناس ku mutane ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة a hasu fi tafsiri me التسبيح yasa da wani abu ya same ku a sallah sai ku kama tafi إنما التسبيح ai للناس tafi na mata ne من نابه شيء duk wanda wani abin sun kafa a sallah فليقل to ya سبحان ce الله subhanallah ya tafi فإنه لا يسمعه أحد domin ba wanda zai ji shi حين يقول lokacin da سبحان yake sha الله subhanallahi إلا التفت sai ya saurare shi يا أبا sannan بكر wannan Allah ta tsaye na Abubakar yake cewa da shi kai kuma Abubakar ما منعك أن ne ya na kan ka ƙara sa mutane sallar da ka fara إليك tunda na nuna ma cewa ka ƙara sa فقال أبو sannan بكر wata رضي Allah الله ƙara عنه da a gare shi yace ما كان ينبغي لابن ai أبي ni ɗafi بكر ba ga Ibrahim wa hafa أن يصلي بين يدي رسول ya الله salla a صلى الله gaban عليه manzo sallallahu وسلم alaihi wa sallam حدثنا بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها Asma'u ta ce na shiga wajen Aisha wato ita Fatima da ta karɓo hadisin daga gare ta jikar ta ce.
نعم Ita Fatima ɗan munzur ce munzur kuma ɗan Asma'u. Ta ce a- sai da Asma'u ta ce na shiga wajen Aisha wato ƙanwarta Aisha ƙanwar Asma'u ce mahaifinsu ɗaya amma mahaifiya daban-daban mahaifiya kowace daban. Allah ya ƙara yadda a gare ta وهي تصلي alhali قائمة tana sallah a tsaye والناس قيام sauran mutane ma suna tsaye.
وقلت ما شعر shirki da الناس ita me yasa mutane ake wannan sallar ba san ana wannan sallar ba فأشار sai برأسها ta إلى nuna min السماء kanta zuwa sama ba kya gani ba rana فقلت آية nace ashe haka ɓoyar ranar nan wata aya ce فقالت ta برأسها nuna min da kanta kwarai kuwa aya ce babba
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله haka عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam أنها قالت ta ce صلى رسول الله Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam في بيته ya yi sallah a ɗaki- a ɗakinsa وهو شاكي alhali bai da lafiya جالسا yana zaune وصلى وراءه قوم Wasu قياما mutane kuma sun yi sallah bayan su alhali suna tsaye فأشار إليهم shi ne malaman namu suke cewa kaɗan akan sami hali ya zo daga nikira ba tare da ɗaya daga cikin da musawul za su ba ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يحدث أو يجد من بعد نفي أو مراهيه كلا يجب امرؤ على امرئ متصلا لابن مالك آه، cikin alfiya ko
na'am ba Allah share ilayhi sallallahu alaihi wasallam ya musu nuni an jilisu cewa ku zauna falan man sarafa yayin da ya aya sallama sai ya ce innama ila ai al-qamu li an sanya yu'minu liman ne dan a ringa koyi da shi fa idza raka'a idan ya ruku'u Farka'u.
ko ma ku ruku'u wa idza rafa'a in ya daga farfa'u su ma ku daga kuma ko da daga sujjada ne bayan yadda yanzu ake ba wai an koyi wata doguwar addu'a sai ne nan ya daga daga sujjada har ya daga sujjada ta biyu amma wani bai dago ba wai ai yana wata addu'a ko wata addu'a ko Allah zai sanar da bukatar eh bukatar ka ne ko wata iri ce kace Allah ka tsaya min da bukatuna ai shikenan ya wadatar da ka bi limamin ka wasu malaman suka ce idan aka yi jinkirin bin liman har ya tafi ga rukunin da yake bin rukunin da yake bin wannan to sallah ta bace shi yasa wanda liman ya dago daga sujjada shi bai dago ba har sai da liman ya tafi ga sujjada ta biyu duk wasu malaman suka ce to ai sallar sa ta bace yan ko ya nuna ba koyi yake da liman ba ya koyi ya nuna cewa ba koyi yake da liman ba kana cikin mota mota ta yi kwana aje kuma kai kana wani waje anya ba faɗowa kai ba ai ka ga alama cewa ka faɗo ne ko ne kana cikin mota ta yi kwana ai kama za ka yi kwana shi ko liman kamar kamar mota ce yana ɗauke da ku ko lalan da sun za ta yi wannan fita ne ne ne